وإيقا نص بذا القرآن بلا حقيقة يسكتها الابن وابن بنه والعض أيضا ففهما وانتبه ميراثها مع بنته التعسيب وليس بالفرض كذا قد صوبوا تأخذ نصفا مع بنت الصلب وبسنتين ثلثا يا هبي للجد معها حظ الأنثيين ومع أخيها يأخذ الاثنين وكونها مع أختها فلتؤتها ثلثا وثلثا فدفعا لأختها والسهم الأخير حكمه سبق في بيت صلب وحكي في في بنت صلب في بنت صلب وحكي وحفيدة بحق نعم وحفيدة بحق سيدي محمود
فلتدفع نصفا إلى أخت إلى أخت لأب نعم بفقد بفقد جيا يا أخي كما كتب نعم لا تعرف من وارثة يا كارثة
من وارثة الميت ثم السبعة قد أسقطوا لإرثها حقيقة أب وابن وكذا ابن ابن أخ شقيق أو شقيقتان نعم شقيقة أي مع بنت السلبي شقيقة مع بنت بن حبي وإرثها السدس مع الشقيقة فحبسه يا أخي على الحقيقة
sai a ƙara sadi
tare su jitta a sibi ma abin su silbi a abin su binin fahafazan ya hifi na ya odali jaddin
sai a ƙara su ya odali jaddin ma a hassulu sani wa ma a akhiha ya a huzul ismaini liwalid almayit sudusu tarika in kana ma'awal ko da za a tashi liwa da lumai ce
wannifu irsul ukhti shaqiqa to ana cikin dai gidan ha babba wannisu shi nan ha babba aka ce gidan nisfi ne masu cin nisfi mutum biyar an faɗi ya an faɗi yadda sai kuma an faɗi miji sai kuma yar uwa shakikiya aka ce wanne su shi nufi irsul ukhti shakika gado ne na yar uwa shakikiya ita yar uwa shakikiya tana cin nisfi tana gada nisfi amma gadar ta ta ga nisfi da sharaɗin rashin mutum takwas sai in ba mutum takwas ne za ta gaji nisfi to Qur'ani ya bayyana da wannan a hakika falahan nisfu cewa ita za a bata nisfi ita yar uwa shakikiya wadda da ita da mamaci uwa ɗaya uba ɗaya za ta gaji nisfi to a cikin mutum an ce ita za ta ci nisfi amma fa in ba mutum takwas a cikin mutum takwas ɗin nan akwai guda uku wanda sun kore ta daga gado gaba ɗaya yuskidu hal ibnu da ya kore ta daga gado da kuma ɗansa wato ɗansa shi ma ya kori ita ‘yar uwa shakikiya da kuma uba da kuma uba su wa'annan ukun daman kowane ɗaya daga cikinsu ya kori duk wani ɗan uwa kowane iri ne ko namiji ko mace eh ko shakiki ko la'abi ko lu'ummi inda akwai ɗa ba magana ɗan uwa in akwai ɗan ɗa shi ma ba magana ɗan uwa ya zo ya gado haka nan akwai uba shi ma ba magana ɗan uwa to ka fahimci wannan ka faɗaka
Nira su hama abin hitta asibu to sai kuma guda biyu wanda take gado da asibci tare da su shi ne ce mira su ha gadanta ma abin tare da 'yar mamaci ta cikinsa 'yar tsatso a ta'asibu za ta yi gado da asibci za ta yi gado ta fuskar asirci ne ba da farilla ba ba za ta yi gado da farilla ba ba za ta yi gado da cewa za a yanka mata ba
kaza kada sawwabu haka malamai suka katarta wato wannan abu ne da baki ɗaya sahabbai suka gamu a kansa in ban da abdullahi abbas abdullahi abbas ya ce a'a shi a fahimtarsa abinda annabi ya faɗa a hadisi shine alhikul fara'ira bi ahliha fa ma baqiya falli aula rajulin zakari jajo aka in abin da ya saura mai gado da asirci sai namiji ita ko tana mace yaushe za ta yi gado da asirci to wannan fahimtar tasa ce shi kadai duk sauran sahabbai a sabanin sa suke yasa misali a wajen Abdullahi Abbas da a ce mutum zai mutu ya bar ƴan tsatsansa ya bar kuma ƴan uwarsa shakikiya ya bar kuma amminsa ya bar amminsa to wajen Abdullahi Abbas ya ce a yanda za a yi sai a kasa dukiya biyu saboda ita ya tana neman nisfi a bata nisfin ta daya sauran ɗayan kowa ya asibi ga ammi sai zo ya ɗauka ita ‘yar uwa ba ta da kome a nan ai ita ‘yar uwa ba ta da kome a nan ai ammi shine aula rajulin zakarin a nan tunda shine namiji sauran duk sabai ko suka ce a'a ai ba haka abin yake ba suka ce ai akwai yadda za a gane cewa ita shakikiya ta fi kamata da gado daga ammi za ta kori ammi a gado saboda cewa ita da tana tare da ɗan uwanta namiji ɗan uwanta namiji zai kore ta daga gado ba zai kore ta ba za a raba dukiya dai tsakanin su illa iyaka shi zai samu kashi biyu ita ta samu kashi ɗaya shi yasa shi matsayin su dai ɗaya kenan dangane da cewa za su yi gado fifiko ne kawai aka samu a matsayin cewa shi ya fita dangane da cewa shi namiji ne to shi kuma ai an gama akan cewa ɗan uwa shakiki ya kori ammi ba ma dan uwa shakiki ba ko dan uwa li'abi ya kori ammi shakiki ba ma dan uwa li'abi ba dan dan uwa shakiki ma ya kori ammi li'abi kai ba dan dan uwa shakiki ba dan dan uwa li'abi ma ya kori ammi li'abi inda inda aka faɗa su goma sha biyun nan masu gado da asirci da an samu na daga ƙasa to ya kori na sama da su da dan da dan uwa shakiki dan uwa li'abi dan dan uwa shakiki dan dan uwa li'abi ammi shakiki ammi li'abi dan ammi shakiki dan ammi li'abi masawani namiji masawaniya mace to su wannan dama abu ɗaya ne sai dai zamawa akwai namiji akwai mace to da an samu ɗadi ya kori wannan na sama da shi in kuma babu shi sai dan ɗadi ya kori na sama da shi shi yasa ashe tun da yake wanda yake abokin gadanta shine dan uwanta shagiki ya kori ammi ashe ita ma kenan in babu shi sai ta tsaya matsayinsa sai ta tsaya matsayin dan uwanta ta kori ammi shi yasa a wajen sauran sahabbai suka ce shi ammun ba zai gado ba ita ce za ta yi gado lon abbasin ko yace a ai ammi shine aula rajulin zakari mafi kusacin mutum namiji ga mamacin ita wannan mace ce to akhudhu nisfan za ta rike nisfi tare da yan tsatso za ta rike sulusi kuma idan yan tsatson sun kai su biyu wato sun kai su biyu za a raba dukiya uku suna neman sulsani wato saboda suna neman sulsani gidan uku to ba sulsanin su wannan ɗayan da ya saura ita yar uwa shakikiya sai ta ɗauka kuma ta yi zama a tsarin gadon ma abinda za ta ɗauka ɗin ko tare da yar tsatsan guda ɗaya ne ba rabin ba ne inda misali wanda ya mutu mutum ya mutu ya bar yarsa ta tsatso ya bar matarsa ya bar kuma yan uwarsa shakikiya a nan za a ita yar tsatso tana neman nisbi gidan biyu mace tana neman tumuni gidan takwas tunda akwai yan tsatso shi ke nan biyu ta dahuli a takwas sai mai isu da mai yawan ita ce takwas in arba dukiya takwas aka ba yan tsatso hudu nisfi aka ba mace tumuni daya to yanzu ita yar uwa shakikiya wannan ukun ne zai zamo nata ukun ne zai zamo nata to a bai kai sulusi ya fi sulusi ai ya fi sulusi ya fi sulusi a wannan halin a ya fi sulusi
ya hibbi ya masoyi na ya masoyi na miljaddi ma'aha hazzul unsa to haka nan ma kuma tare da yadda ita ma yadda dai yar uwa shakikiya za ta gaji ma bake ne tare da ita tunda an san cewa ita yadda matsayinta matsayin tsatsu ne idan ba tsatsu yadda za ta tsaya matsayin tsatsu idan ba tsatsu to sai kuma mutum uku da aka ce tana mukasama da su akwai mutum uku kuma da take mukasama da su to biljaddi ma'aha hazzul unsayni a shi idan ya zama an mutu abban yan uwa shakikiya da kuma kaka to shi kakan abin da yake akwai sai a kasa dukiya uku shi kaka ya ɗauka shi biyu rabin mace biyu to ita ko sai ta ɗaura ko ɗaya wato za a kasa dukiya uku shi ya ɗau biyu ita ta ɗau ɗaya ita ƴan uwa shaƙiƙiya ya asirta ta ya zama matsayinsa da ita kamar matsayin ɗan uwanta ne shi kakan da ake faɗa da ma a babin gado matsayinsa ɗaya da ƴan uwa matsayinsa ɗaya da ƴan uwa ba su fi shi ba bai fi su ba a babin gado sai dai in ta ƙure shi ne sai ya fi su akwai inda yake take ƙurewa ya zama shi kaka ya fi ɗan uwa a wajen to
wa ma'a akhiha tare da ɗan uwanta
ya akhudhul ithnaini shi ma dai sai ya riki kashi biyu wato an mutu an batta da ɗan uwanta namiji to su ya zama su biyu su kenan to za a raba dukiya uku shi ɗan uwan nata da biyu ita kuma da ɗaya a inda kuma mace sai ya zamo shi mamacin ya zamo yana da mace to a wannan halin kuma ai za a raba dukiya hudu ne in su kenan daga matar sai dan uwa shakiki sai yar uwa shakikiya za a raba dukiya hudu ne a ba ita macen daya tunda ba wani hajibi ba wani mai tsare ta daga cin rubi sannan kuma yanzu uku ne ya saura shi za a raba musu uku dama shi dan uwa shakiki namiji da biyu ita kuma shakikiya mace da daya shi ke to
wa kaunuha ma'a ukhtiha zama wata tare da yar uwarta idan ya zama ita yar uwa shakikiya kuma tare da yar uwarta ne to dutudiya zaka bata sulusi wato za a raba dukiya uku a ba su sulusani tunda an ce yayan tsatso mata in sun kai shakikai in sun kai biyu mata ko fiye da biyu za a ba su sulusani ne to za ka raba dukiya uku ne ka ba su biyu to in ya zama su biyu ne kawai matan zai zamo su yan uwa shakikai mata zai zamo ita ɗaya za a bata ɗaya wannan ma ɗaya a bata ɗaya ya zama kowace su ta samu sulusun dukiya ne to wa sulusan fadafa alli ukhtiha ka ba da sulusun ga ga yar uwar tata
wa sahamul akhiru ɗaya rabar wannan guda ɗayan da ya saura wannan sulusun da ya saura hukuncin sa ya gabata a baya cewa na asibi ne da cikin wato yan tsatsu inda yake su biyu da aka ce za a kasa dukiya uku a ba su biyu su misali to ragowar ɗayan aka ce a ba asibi in akwai asibi in ko ba asibi sai a yi sai a kai baitul mali wannan shine asalin abin da ake ba da fatuwa da shi a masaba amma malamai na daga baya suka ce da a kai baitul malin a karawa macuta karfi gara a dawo da shi a sake raba wa su magada wato shi ne raddu abinda ake cewa da shi raddu yadda mai askari yake faɗa wala mai rasa bin raddi wala bin rahimi wawan rasal muta akiru na bihima malaman ƙarshe sun ba da gado da wato raddu da kuma da rahimu to wahasidatin biha
da kuma jika shine yadda yadda ita ma an yi bayanin kamar haka a cikin rabanta cewa in sun kai su biyu 'ya'yan tsatso 'ya'yan ɗamata 'ya'yan ɗamata sun kai su biyu za a ba su sursani ne to ragowar ɗayan aka ce a ba asibi in ba asibi kuma a kai baitul mali bisa abin da malamai na farko na masaba suke ba da fatuwa da shi wanda malaman ƙarshe suka ce a'a da a kai baitul mali an fara samun masu mulki wanda suke azzalumai da akai baitul mali a kara musu karfi gara a raba ehin gara a raba tsakanin su sai a raba shi gida biyu a ba wannan rabi a ba wannan rabi to
falsadafa an nisfan ila ukhutil li'ab ka bada nisfi zuwa ita yar uwa li'abiya sai kuma ita yar uwa li'abiya wanda aka ce ita ma tana cin nisfi to ita cin ta gadan ta ga nisfi da sharaɗin rashin mutum goma sha uku ne sai ba ɗaya a cikin sha uku nan sannan za ta gaji nisfi faltar fa'an nisfan ka ba da nisfi ila utin li'ab zuwa yar uwa li'abiya da rasa mutum goma sha uku in an rasa mutum goma sha uku ya ahi kama kutib ya ahi ya dan uwana kama kutib kamar yadda yake abin rubutawa a littattafan malamai
min warasatul mayyiti daga magadan mamaci sannan a cikin su sha uku nan mutum bakwai
kada asfato li irtiha sun sariyar da gadon ta gaba daya a cikin sha uku mutum bakwai sun kore ta daga gado za ta ci nisfi da guda daya za ta ci ma bakiya da biyu za ta yi mukasama da uku shine suka haɗu suka zama sha uku uku ga ɗaya ga biyu ga uku
abun a na farko a cikin wanda suka kore ta akwai uba wabnun da ɗan da ɗa ɗan mamacin na tsatso wa kazabun ibni haka nan ɗan ɗa shi ma ya kori ƴar uwa li abbiya akun shaqiqun sai kuma ɗan uwa shaƙiƙi aw shaqiqatani sai kuma shaƙiƙai biyu mata
shaqiqatun sai kuma shaƙiƙiya ay ma'adin tasul idan ya zama tana tare da yan tsatso ita ma ta kori yar uwa da abiya ga yar u- ga yan tsatso shi wanda ya mutu ko ita wanda ta mutu ta bar yarta ko ya bar yarsa ta tsatso ya ya eh, ta bar ko ya bar yar uwarsa kuma shakikiya ga kuma yar uwa da abiya to a sannan yar uwa da abiya ba abinda za ta samu na gado to shaqiqatun ma'abin ibni sannan kuma ta bakwai shine shakikiya tare da yadda shakikiya tare da yadda to wannan bakwai duk sun kori ita li'abiya daga gado da dan da uba yan uwa shakiki shakikai bi mata shakikiya tare da yadda so shakikiya tare da yadda to
wa irsu hasudusu eh, abinda za ta gada sudusi ma'a shaqiqa idan aka mutu aka bata da yar uwa shakikiya ita li'addiya yar uwar da take da ita da mamaci uba ɗaya kawai suka hada ya zamo an batta ga kuma yar uwar da take uwa ɗaya uba ɗaya to sannan ita wadda take uba ɗaya kawai suka hada abinda za ta gada su dusi za a kasa dukiya shida ne a bata kashi ɗaya kawai ita ko shakikiya za ta gaji nisfi kashi uku kenan a cikin shida
fa hafazhu ya akhi ka kiyaye wannan ya ɗan uwana bisa haƙiƙa
tarisu bit ta'asibi tana yin gado da asibiti ma'adin tasulbi Ah, wato ita yan uwa li'abiya tana gado da asibiti in aka mutu aka bata da yan tsatso
aw bint binin ko kuma yan ɗa inda yake an mutu a bata da yan tsatso ko yan ɗa to sannan abinda ita yan tsatson ta ci ta rage shi za a ba li'abiya ko aka mutu aka bata da yan ɗa to abinda yan ɗa ta ci ta rage shi za a ba li'abiya wato ita yan ɗa dai tan- zatin tana neman nisfi ne haka nan ma yan tsatso ce ita ma dai tana neman nisfi Mhm, irin wannan wannan matsalar kuma in suka haɗu to irin matsala ita ce ta afku aka je wajen abu musal ashari aka tambaya wato aka ce me- eh, me- mutum ne ya mutu ya bar yarsa ta tsatso ya bar yar ɗansa ya bar kuma yar uwarsa sai aka je wajen abu musala shari ya ce wai abinda za a yi ita yar tsatso a ba ta nisfi ita yar dama sai a ba ta ragowar nisfin tunda ai ta fi kusa da ita shakikiya amma ku je eh, ta fi kusa da shakikiya ko da abiya amma ku je ku tambayi ibnu mas'udin ya ƙara muku bayani da aka ji aka tambaya Abdullahi Masudin sai ya ce ai in nace zan hukunci da irin wannan ai ban san me nake ba ma kenan ya za a yi a ce za a yi haka ya ce ai abin da za a yi ita yan tsatso za a ba ta nisifi ita kuma yar ɗa sai a ba ta sudusi ita yar uwa ko abin da ya saura shi za ta gada za a kasa dukiya shida ne a ba yan tsatso uku a ba yar ɗa ɗaya cikon sulusani sannan ita yar uwa kuma wannan biyun shi ne nata saboda ta zamo za ta yi gado da asibci to kuma yar uwar a nan wato ko shaƙiƙiya ce ko li'abbiya haka hukuncin yake za ta gaji wannan biyun ne inda ya zamo ta haɗu da yar tsatso da kuma yar ɗa to
fa hafazan ya ka hibbi kiyaye ya wanda yake masoyina ka kiyaye wannan ya masoyina to ba a da saura ko ko ba sauran Mhm, ɗali jaddin wa dali jaddin za a baiwa kaka ma'a ma'aha tare da ita wato ah, yar uwa li'abbiya idan ya zama an mutu an bar kaka ne namiji da kuma yar uwa li'abbiya su kenan magada ba wani magaji to za a kasa dukiya uku shi kaka a bashi kashi biyu ita ko wato a bata kashi daya shi yasa wato za ta yi mukasaba da shi zai mata lizakarin sulhazilin sayi ne
wa ma'a akhiha idan akwai aka mutu aka bata kuma da dan uwanta ya'khudhu al-ismayni shi ma dai za a kasa dukiya uku dan uwan nata ya dauka shi biyu ita ta dauka shi daya in kuma da yan uwarta ɗaya ne mace to ya gabata cewa wato za a ka- za a ba su sulusani ne za a kasa dukiya uku ne a ba su kashi biyu su raba shi yasa a nan ma dai ɗaya za ta samu yan uwarta ta samu ɗaya Mhm. manta wannan su ne sha ukun da suka hana ita yar uwa li'abbiya da suke hana yar uwa li'abbiya cin nisfi guda bakwai sun kore ta da dan da uba dan uwa shakiki shakigai mata shakikiya tare da yatsu shakikiya tare da yadda guda ɗaya ko za ta ci su da si shine shakikiya guda ɗaya guda biyu za ta ci ma bakiya shine yan tsatso da yadda guda uku ko za ta yi mukasama da su shine dan uwanta yar uwarta kaka to بسم الله الرحمن الرحيم
لوالد الميت سدس تركة إن كان مع ولد عياتك والسدس أيضا سهم لأمي مع وجود الابن دون وهم وسهمها مع إخوته كذاك
حمزة
وإرث جدتين أيضا سدسا مع ولد لا وهم لا وسواسا سدس أيضا سهم أخت لأبي مع الشقيقة فجاهد تسلي والأخ لأم له الميراث نصيبه سدس مال يرث يسقطه يسقطه أب كذا كذا كذا الابن كذاك ابن كذاك الابن
يسقطه أب كذاك الابن أو ابن بن kai na kalko yasqiduhu يسقطه أب
kaza ka ibnu كذاك الابن mhm kai na kalu saboda arorin ko kaza ka libnu sai ai na kalu saboda arorin كذاك الابن oh أو ابن بن oh
فإكل أركان in kai itil arkanu فإكل أركان oh وهكذا بنت وبنت الابن oh وهكذا جد على اليقين oh قد تم تحييه بعون الله oh والحمد لله بفضل الله oh
وضع نعم فوضع أصلها أخي أيدي oh
أيشي oh من هجرة رسول رد العرش oh وجاء ذا التفكيه وعام أن أكت- أكتشي oh يا ربي حبها كل فضل منتشي oh وارزقها القبول يسرنها oh لكل تاليها ليحفظنها oh وصل يا رب على النبي أه.
محمد ال- محمد الحاشمي الأمي أه.
تأم آله تأم آله ta ummu تأم آله a alahu تأم آله الكرام mhm كرام الأطهار oh وصحبه ذوي المعالي الأخيار oh alhamdulillah
نعم لوالد الميت سدس to ana magana akan wato a sahaba da baza to ana magana akan gidan zaira wanda aka ce rabo ne na mutum bakwai wanda a cikinsu an faɗi wa'yansu an faɗi da walu ummi da to a sai kuma shi uba uba wato wanda ɗansa ya mutu to shi ma zai gaji sudusi shi ne ce liwalidil mayyiti ai sudusul tarika sudusul tarika sudusun tirka abinda aka mutu aka bari shi ke tabbata ga mahaifin mamaci idan shi mamacin ya mutu ya bar ubansa to ya zama kuma akwai ɗa to a sannan shi uba za a kasa dukiya shida ne a bashi kashi ɗaya in dai ɗan namiji ne ko ɗan ɗa to iyaka abin da uba zai gada kenan in akwai ɗaya daga cikin su akwai ɗa namiji ko ɗan ɗa namiji to iyakar uba ya gaji sulusi amma idan ya mace ce to da farko za a fara bashi sulusin sannan kuma sai ya saurara ya gani in wani abu ya saura ya ɗauka in ko ba abin da ya saura shi kenan ya tsira dai da sulusin ya tsira da sulusin
إن كان ta yi wani lokacin ya zama wani abu ya saura kamar misali da a ce mutum zai mutu mace ce ta mutu ta bar ubanta yana neman sulusi gidan shida ta bar yarta tana neman nisfi gidan biyu ta bar mijinta yana neman rubi'i gidan hudu tunda yake akwai ya to yanzu biyu sai ta dahuli a hudu sai mai su da mai ita ce hudu sai hudu da shida ta wafiki da nisfi a ɗaure sun da a biki ɗaya ko bau biyu ko jad biyu biyu biyu sau shida sha biyu kenan ko uku uku sau shida am ko uku uku sau hudu sha biyu kenan to an kasa sha biyu shi uba za a fara bashi wato biyu sudusi sannan ita ya za a ba ta nufi shida miji za a ba shi rubi'i uku to yanzu ga ɗaya ya saura shi uba sai ya sai ya dawo ya ɗauke shi sai ya dawo ya ɗauke ta kuma ya zama ba abin da zai saura ta ya zama ba abin da zai saura a wannan halin sai a kula da sudusun kamar inda da a ce macence ta mutu ta bar mijinta yana neman nisfi gidan biyu ta bar uwarta tana neman sudusi gidan shida wato ta mutu ta bar yarta mace ce ta mutu ta bar yarta tana neman nisfi gidan biyu ta bar uwarta tana neman sudusi gidan shida ta bar ubanta yana neman sudusi gidan shida ta bar mijinta yana neman rubi'i gidan hudu to yanzu bai ta tadahuli a hudu ko a shida hudu shida da shida sun yi ta masu sai shida da hudu ta wafiki da nisfi a dau nisfin da a bigi daya ko bo biyun ko da biyu sha biyu kenan ko biyu sau shida ko uku sau hudu don araba dukiya shida yanzu ita ya za a bata nisfi shida ko a bata za a bata shida za a ba uwa su da si biyu za a ba uba su da si biyu to shi miji yana neman rubi'i rubi'i ko rubi'in sha biyu uku ne ga shi biyu ne ma saura sai an masa aulin ɗaya kenan sannan maraban sai kai sai yasa wannan hali ba abin da ya saura shi uba sai dai ya haƙura da sudusun sudusun nasa ma bai cika ba bai cika ba sosai sosai tun da aulu ya shiga a maimakon ya samu biyu a cikin sha biyu ya samu biyu a cikin sha uku ne to idan ya kasance da ɗa fa haƙiƙa ka tabbatar da shi a sudusi kuma sudusi dai kuma rabo ne na uwa uwa tana gadon su da sin idan ya zama akwai ɗa ba ɗimuwa a wannan magana
wasu hamuha ma a ihwatihi kazaka wasu hamuha shine dai abin da za ta gada ita uwa idan ya zama an batta da yan uwa yan uwan ya zama sun kai biyu kuma shakikai ne ko abai ko lu'ummai maza ko mata inda yan uwa sun kai guda biyu sun tsare ita uwa daga cin sulusi sun mai da ita sudusi a maimakon a ce za a kasa dukiya uku a bata kashi ɗaya sai dai a kasa shida a bata kashi ɗaya wato ya zama rabin abin da za ta gada kenan in dai akwai yan uwa sun kai biyu wato wajen dukkan sahabbai sun tafi akan cewa yan uwa biyu sun tsare uwa daga cin sulusi sai abdullahi ibn abbas shi kadai shi yace sai sun kai uku sai sun kai uku ya ce ai cewa aka yi ikhwatun ya ce ai ikhwatun jam'i ne akalla sai sun kai karancin jam'i shine uku abdullahi abbasin shine kawai asaba ya tafi akan cewa sai yan uwa sun kai uku sannan suka tsare uwa daga cin sulusi amma idan biyu ne za ta ci sulusi tare da su to ko ta kowace fuska ko da gaurayi ne ko da ga shakiki ne ga li'ummi ko ga shakiki ga li'ummiya ko ga la'abi ga al'ummiya to duk dai sun tsare ta dai daga cin sulusi sun mai da ita sulusi Qur'ani ya bayyana da wannan fa'in kana lahu ihwatun fali ummihi sudus ka fahimci wannan magana
wa irsu jaddataini aidan sudusa to shi wannan wato kamata a ce da ya gyara to wata huzul jaddatu airan sudusa ya kamata a gyara shi wata huzul jaddatu airan sudusa kafin ya gyara sai da ya kawo mu tun ma san da ya kawo malam malam ya bani na duba to amma kuma koyaushe mutum a dole ajizi ne abinda zai yanda malamai suke faɗa wanda diye littafi bayan shekara ya ɗauko ya gabi ga gyara a kai ba to ya nuna ma cewa tafiyarsa a ilimi ta tsaya waje ɗaya ne inda ya ɗauko bayan shekara kamata ya ce ya ga wani wajen da zai gyara ko zai abin nan wata huzul jaddatu airan sudusa kaka tana rukon sudusi ita ma kuma wata huzul jaddatu airan sudusa zama wata huzul jaddatu airan sudusa jaddatu airan sudusa kaka tana rukon sudusi airan kuma ya maimakon haka ba sai a ce wata huzul jaddatu airan sudusa
wata huzul jaddatu airan sudusa kaka ita ma tana gadan sudusi kuma ita ma gadanta sudusi ne kaka ko tojon uwa ko tojon uba a ko ta wajen uwa ko ta wajen uba za ta gaji sudusi ne in kuma sun taru to abin da ake sai a raba tsaka sai a raba sudusin tsakanin su idan ya zama ga uwar uwa ga uwar uba to sai a ba su sudusin a raba shi gida biyu amma koyaushe in ya zama kuma kaka ta wajen uwa ta fi kusa daga ta wajen uba to sai ta kori ta wajen uba amma ita ta wajen uba dan ta fi kusa ce ba za ta kori ta wajen uwa ba ta wajen uba in ta ko ta fi kusa ce ita ba za ta kori ta wajen uwa ba amma ta wajen uwa in ta fi kusa ce ta kori ta wajen uba idan wannan uwar uwa ce wannan ko uwar uban uba ce to ita uwar uban uba ba za ta samu gado ba a wannan halin idan amma da zai zama wannan uwar uwar uwa ce wannan ko uwar uba ce to sai a ba su sudusin dai a raba musu wata huzu jaddatu ayran sudusa kaka tana rukon sudusi tare in akwai ko da lawwaladun shi ma wannan kamata ya ce an gyara shi lawwaladun ko da akwai da lawwaladun ko da akwai da ko da akwai da za a bata sudusi ita kaka da bai kore ta ba da bai kore ta ba daga gado ita kaka musamman ta wajen uwa tana da karfi kwarai a gado domin duk magadan nan gaba ɗaya da aka faɗa 24 banda ita ba wanda ya kore ta daga gado sai ɗaya shine uwa yadda ita ce kawai ta kore ta daga gado amma bayan nan uba bai kore ta daga gado ba ɗa bai kore ta daga gado ba ya bata kore ta daga gado ba shi yasa ba wanda zai kore ta daga gado ita uwar uwa tana da ƙarfi kwarai a wajen gado dangane da cewa ba wai tana gadon abu mai yawa ba ne sudusi ne za a kasa dukiya shida ne a bata kashi ɗaya amma cewa ba ba masu ba ta da masu kora da yawa tana cikin waɗanda ta yi a tsare su daga gado amma mai tsare ta daga gadon mutum ɗaya ne kawai shine uwa uwa ta kore ta daga gado amma ita uwar uba ita masu tsare ta sun ɗan ƙaru domin ita uwa za ta kore ta daga gado uba ma zai kore ta daga gado amma shi uba bai kori kaka ta wajen uwa ba ba ɗimuwa a cikin wannan ba wasuwasi ba ɗimuwa ba wasuwasi
wasudusu aizan sahamu ukutin li'abi sudusi dai kuma wato ita kaka tana gadon sudusi sai kuma yar uwa li'abiya sudusi kuma rabo ne na yar uwa wadda take li'abiya idan ya zamo akwai shakikiya an batta da shakikiya guda ɗaya to za a raba dukiya shida shakikiya a bata nisfi uku ita ko li'abiya a bata sudusi ɗaya tajahid kai kokari in kai haka tusibi ka aikatarka ka dace
wala akul ummi lahul mirasu dan uwa da ummi shi ma yana gado
nasibuhu sudusul malin ba rabansa sudusun dukiya ne yake gado shi ma dan walu ummi yana gadon sudusin shi dan walu ummi wato yana gado da sharaɗin ba mutum shida ba ɗa ba ɗan ɗa ba ya ba ya ɗa ba uba ba kaka idan akwai ɗaya daga cikin waɗannan shidan to dan walu ummi ba zai gado ba ko yar walu ummiya ba za ta gado ba in akwai ɗa namiji ko ɗan ɗa namiji ko ya ko yar ɗa ko uba ko kaka uban uba to shi dan wani ummi a wannan halin ba zai gado ba
yasqiduhu abun shine ce uba ya kore shi daga gado
kaza ka bunu kaza ka libnu hakan nan da da ma ya kori dan uwa ummi daga gado ko dan da dan da
fa'isil arkanu to ka kiyaye wannan rukunan ka kiyaye wa'annan rukunan da ake faɗa shi ma dai wannan wato kamata ya a gyara fa'i ma ƙadƙalu fa'i fa'itil arkanu ko kamata ya zamo an gyara shi saboda tiɗin maƙuli ne maƙuli ne shi kuma arkanu ɗin zai zama badali ne daga gare shi ko shi yasa kamata ya zama fa'ima a banu fa'ima a banu ka kiyaye abin da malamai suka bayyana ehin ya zama kenan ba ba a yi wasi ba wai laifi ba ko ma a banu fa'ima a banu ka kiyaye abin da suka bayyana ko fa'ima a banu
na'am wa haka za bintun haka nan ya wa bintul ibni da yadda ita ma duk sun kore shi in akwai ya ko yadda to dan uwa ummi ba zai gado ba wa haka za jaddun haka nan kaka uban uba shi ma ya kori dan uwa ummi alal yaqin bisa sakankan cewa
har tamma tasihihi bi aunillahi hakika ingantawa ta ga wannan littafin tasihin da na masa ya kare da taimakon Allah alhamdulillah
dukkan yabo ya tabbata ga Allah dan baiwar Allah bisa wannan baiwa da ya
tawadu asliha ajiye asalin musayya ya dan uwana aishin shi ma dai a dan gyara dai ta shi dai ta shi dai ta a karata dai ta shi a hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da goma sha tara shekara ta dubu da ɗari hudu da goma sha tara wato kamar shekara takwas kenan yau da ajiye asalin to
min hijrat rasul rabbil arsh daga hijirar ah, manzon ubangijin al'arshi daga hijirar ubangiji ah, daga hijirar manzon ubangijin al'arshi
wa jaa tasihihu wannan ingantawar kuma ta zo amma aktashi shekara ta dubu da ɗari hudu da ishirin da ɗaya wato bayan ajiye asalin da shekara biyu bayan ajiye asalin da shekara biyu kenan
ya rabbi habha ya ubangiji ina roƙonka ka ba da ka baiwa wannan kasida kulla wa fadli dukkan fifiko mun ishi mai ɗaukaka lamari dukkan fifiko wanda yake zai ɗaukaka lamarinta
warzuqa hal qabula ya ubangiji ka azurta mata karɓa ta samu karɓa tiranha ya ubangiji ka hore fahimtarta ga tariha dukkan mai karanta ta yahfazanha domin ya samu ya haddace
wa salli ya rabbi musamman kai da kake dan gida ko Eh? Da- wa salli ya rabbi ala nabi ya ubangiji ka salati bisa annabi muhammad al hashimi ah, mu- shine ah, shi- annabi maman wanda yake ba hashimi wanda yake bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ma kunta tatalu min wa ma kunta tatalu min qablihi min kitabin wala tahudduhu bi yaminik idan lartabal mubtiluna
ta ummu alahu salatin da za ta hada da duk iyalinsa masu girma wanda suke tsarkaka وصحبه da sahabbansa والمعالي الأخيار ma'abuta ɗaukake ɗaukake al'ahaya zaɓaɓɓu to alhamdulillah Mm, alhamdulillah ya eh eh eh ita ya dan in akwai wani asibi sai ya gada in ko ba wani asibi a bisa yadda malaman farko suka faɗa sai a kai baitul mali ko amma malamai na daga baya aka ce suka ce sai a yi raddi wato a ƙara wa shi ita magajiya sai a mayan mata shine ake kira raddu raddu Mm. Mm? ya wanda yake amintacce ya wanda yake amintacce haka ja- kama ba wahim ba wahami eh? a a wa- a karatun yau ne la ibdalu ne la ibdalu ba sauyawa la wahama la ibdalu ba musanyawa ba sauyawa ba za a sauya ba haka hukuncin yake la ibdalu daga abdala eh, ba sauyawa جزا الإله شيخنا الشيخ الأمين في ورئه هذا الكتاب المستبين فقد أفاد وأجاد سنعة وسهل العلم لنا لا منع منه لنا يفيد كل القوم كل إفادة بكل علم يغدو ويرحي ينشر العلوم يقرب البعيد يحيي القوم فيا عليم يا لطيف زده في كل وقت ربنا وحفظه وكله أونا بكل أمر ينال ما يريده من خير وأهينا على طريق السلف أئمة العلم وأهل الشرف وأفز جميعنا من الأعادي وشر شيطان بجاه الهادي وقر الهوائج وكن معينا في كل حالة وزد يكينا وسهل الأمور ربي وعدنا إلى طريق الرشد ربي أبكنا على الهدى وعلى شأن المسلمين ونجهم من الشرور أجمعين وزشوهنا الأولى ربونا أجر لهم في قبرهم مئينا وصل يا ربي وسلم أبدا على رسول المصطفى محمد وآله وصحبه الهداة وتابعيهم من مرى والآتي نازم السدوري عبد الله ابن أويس لم يكن بالله to a wa'annan baitocin Allah saka masa naso ban san cewa yau zai kai har karshe ba sai da safen nan da na duba sai na gaya an zo har karshe da ya zo sai mana ijaza a matsayin littafinsa ne duk gaba ɗaya wanda suke nan ya zama ya musu ijaza mun karba daga hannun mai littafin kenan gaba ɗaya ba ma wannan ba dukkan littattafansa amma za mu nemi zuwansa insha Allah ta'ala za mu nemi zuwansa insha Allah ta'ala ya zo domin ya ijazar a irin sai malam aminu wato samun su yana da wuya ba wai ta fuskar ilimi kawai ba in ta fuskar ilimi ne sai a iya cewa ta wani wajen abu ne mai sauki amma ta fuskar kamewa ta fuskar nufin Allah gaba ɗaya ba tare da shayin komai ba saboda ko abin da ya gudana a kwanan nan ya nuna wannan matsayi a yanzu idan a yau din nan za a yi kamar wannan makarantar da ya gina to sai an ƙoƙarin ku an jawo wani mai duniya wanda zai zo wajen ko a ce sarki ko gwamna ko mataimakin gwamna ko shugaban ƙaramar hukuma ko menene ko wani mai kuɗi dai sai an nemi haka to amma duk harka in dai ta malam amini ce alhamdulillah ba za ka ga wannan ba an mai da duk baki ɗayan lamarin gaba ɗaya ga Allah to wanda wannan a yanzu ya fi komai wuya da rayuwa a ce gaba ɗaya lamarin bawa gaba ya haɗa ya tattara ya miƙa ga Allah subhanahu wata'ala to ya fi kome wuya don mutane gani suke abinda muke gani cewa in ba haɗa da duniyar ba kamar to ina abin zashi shi yasa wajen imani sai zama kullum imanin bawa kamar raguwa yake yadda nake fada a wani majalisi nake cewa ba abinda nake tsoratar mana a yanzu ba wai tafiyar malamai ba alhamdulillah da yawa daga iliman da suka bari ko za su zo za a nuna musu cewa akwai din to amma wannan halin nasu saboda a yanzu mafi yawa sai an shagalta da duniyar ko me gani yake in ba duniyar ba zai yiwu ba irin yadda da aka san mazaunan malaman nan inda za ka je ka tara ba wani abu wanda ya shafi duniya abin da aka sa a gaba shi ake yanzu abin da yake yi mana wuya kenan sai a ga abubuwa da yawa a dacin wa'anda yake sun faru wanda za a tsaya magana a kan su amma ba ruwansu kamar ma ba su san me ake yi ba ba san me ake ba amma a yanzu ya zama sai a ta shagala da wa'yansu wani ma lokacin a ringa fakewa da cewa dan ana kishin musulunci ne ai abin akwai sanda aka fara yakin nan na Iraq wani malami wani cikin almajiran ana karatu ya tsaye da karatun saboda shi almajirin yana gani a satellite yana ta bada labarin ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza na tuna dacin yanda zamanin malaman mu suke wani abu za a yi a duniyar nan ka je wajen da ake karatun ilimi ka ce wai za ka shagaltar da su da wannan ko menene ko abin ya shafi addini to abin da suka sani shine su dai su ci gaba dai da fuskantar Allah ai ko menene daman addinin na Allah ne kuma in an tsaya wajen sa ai duk abin da ya shafi addinin zai zai tsaya musu da shi amma ba surutai ba amma yanzu an mai da abin sai dai a ta surutai a ce za a yi taro a kan kaza bara mu taro an yi wa musulunci reni an yi menene sai dai irin wannan amma fuskantar Allah fa ina yake ba na mantawa sanda aka fara yaki a Najeriya yakin Biafra sanda yan tawaye suka kawo hari nan garin a filin jirgin sama gaba ɗaya wannan harin duk da firgitar da aka yi amma idan ka je halaran malamanmu ba za ka tarar ana wasu surutai ko abin nan auto sun kawo hari to ba komai Allah ya je mana mu ci gaba da abin da yake gaban mu kawai abin da yake gaban mu shi muka sa shi za a ci gaba amma yanzu bara a taro a addu'a bara a menene duk ba komai ba numan duniya ko neman a sani shi yasa irin su malam Aminu alhamdulillah wani wato makami ne ko ko wani misali ne da Allah ya ban mana na a ringa tunanin irin yadda da manya suke cewa ba wani abu da yake jan hankalinsu Allah kawai suka sa a gaba Allah kawai suka sa a gaba ba wai duniya ba ba sai sarki ya ji ba ba sai gwamna ya ji ba ba sai menene ya ji ba da yanzu abun mamaki za a daren matsalar makaranta ce za ta ce ko za ta sauka karatu ko abin nan a ta jan wakaci saboda ana tunanin wai sai wani ya ba da wakaci ko ko sai yaushe zai samu dama ya zo yaushe zai samu dama ya zo a ta jan wakaci a ta bata wakaci wani wakacin saboda haka to me dai yake jawo irin wannan datan su manyan ne suke kokarin wajen da za a yi saukar karatun do Allah a tuna da su a yi musu addu'a ana cewa to suna daidai ne yaushe za a yi musu addu'a amma yanzu Allah Allah ne sai an jawo su ma sun zo wai an musu addu'ar a gaban su ko to irin wannan shine babban abin da irin su su malam Aminu Allah saka da alheri suke ta kokari kuma suke zaune misali akai Allah saka masa da alheri Allah saka masa da alheri kuma wannan kasida ta ma'an sani wadda ran nan ya fara karanta mana ina ganin ko baiti goma sai ya kara a kai kafin a yi addu'a sai ya kara kuma wannan wanda aka gama wannan wanda yake littafin nan da muka gama na malam aminu insha Allah saboda wannan watan da muke ciki da a wasu shekaru da suka gabata kamar shekara biyu da suka wuce da mun fara alburda a irin wannan watan to amma kuma ba mu nisa ba ma ina ganin ko a yan sati biyu ko uku da suka rage mana a watan a maimakon wannan littafin ko za mu ringa karanta wani abu daga cikin alburdar a maimakon haka tun da lokaci ne na ban annabi sallallahu alaihi wasallam da yawaita salati da salami a gare shi to Allah ya amfane mu alhamdulillah wannan kasida ta malam sani a ran nan akwai la'alla wa'ansu da yawa masu bukata wadda ta yiwu ba su samu ba yanzu na zaton ya ya zo da ita wato ana sayarwa ga mai bukata naira naira hamsin
بسم الله الرحمن الرحيم أرض الميدان فسيهته إرض